آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccin sammai da ƙasai wanda ya bamu lafiya ya kuma halicci duk abin da muke rayuwa da shi Allah mahaliccin rana da wata mahaliccin taurari mahaliccin duwatsu mahalicin bishiyoyi da dabbobi mahalicin dukkan wani abin halitta a duniya ya kankan da kai zuwa ga shi Allah tabaraka ta'ala godiya tabbata ga Allah wanda ya sanya haske da duhu godiya ta tabbata ga Allah wanda yake jin kai wanda ya ga dama yayi azaba ga wanda kuma ya saba masa muna gode masa iliminsa ya kewaye ko ina da ko ina muna gode masa akan ni'imominsa masu girma a kanmu da ainihin wato falala da ya mana ni'imomin Allah ba za a iya irga su bayan uwana falala ta ubangiji da baiwa da Allah yawa bayi ba za a iya lissafa su ba shi ne Allah abin godewa ba tare da irgawa ba shi ne wanda yake ɗaukaka wanda ya ga dama kuma yake ƙasƙantar da wanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shi yake azurta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama idan kaga kayi arziki ko ka samu wadata ko ka samu kaza da kaza to Allah ne ya yi maka in kaga ka talauci Allah ne ya talautar da kai duk wanda yake tunanin cewa arzikinsa yana hannun wani dan adam to wannan bashi da aqida bashi da tauhidi kuma ya yi asara duk wanda yake tunanin in ya yi wani abu wani shine zai masa hanyar arziki ko ya kama kafar wani shine zai samu ɗaukaka ko ya samu wadata to wannan mutumin yana buƙatar ya jaddada imaninsa duk abin da kaga ɗan adam ya samu Allah ne masa haka duk abin da kaga ɗan adam ya rasa to Allah ne bai ga dama ya bashi ba ku riƙe Allah ku nema a gare shi ku yi kuka ku koma gare shi in kun rasa shi ya bayar ruwa shi yake bayarwa abinci shi yake bayarwa talauci shi yake kaddara arziki da wadata shi yake bayarwa babu wani dan adam da ya isa ya daga ka in ba Allah ba mulki shi yake bayarwa ya ba wa musulmi ya hana arni wani lokacin ya hana musulmin ya ba wa arni tsarinsa ne ganin daman shi ne don haka ku riƙe Allah ku yadda da Allah duk wanda ya yadda Allah ne mai bayarwa to albishirinsa ƙofarsa a buɗe take zai ci gaba da samu mun gode wa Allah wanda ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da aboki ba shi da sa'a ba shi da makoci ba shi da ƙani ba shi da yaya ba shi da sarkinsa ba shi da kazaɗinsa shi kadai yake shi bai zuwa wajen wani sihira baya tattaunawa da kowa in zai hukunci bai neman shawaran kowa yankewa kawai yake shi kadai shi kadai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ya karya wanda ya ga dama ya dora wanda ya ga dama ya ba su ruwa a can ya gadar da fari a can ya kashe wancan ya sa wata kuma ta haifi 'yan biyu ya kashe jariri ya bar tsoho mai shekara 150 ya ƙi kashe shi layus al'amma ya falu ba a tambayan Allah akan abin da ya aikata wahum yus'aluna ku bayi ku ake tambaya duk abin da ya daidai ne shi kadai ne duk abin da ya daidai kuma duk umarninsa daidai ne don hannunsa daidai ne abinda Allah yake so shine daidai abinda Allah baya so shine ba daidai ba duniya tana gudana da mulkinsa da ikonsa da sarautarsa da buwayarsa da isansa tabaraka wa ta'ala mai wannan sifa shi yace ka zo kai sallah shi yace kai azumi shi yace kai zakka shi yace karka kira wani in ba shi ba karka nemi taimakon wani in ba shi ba ya baka ci ya baka sha ya baka wurin zama ya baka lafiya ya taimake ka ya aurar da kai ya baka mata ya baka saniya ya baka gona ya baka dabba ya baka lafiya ya baka hankali ya baka ya baka sannan ka zo roƙa ka je ka roƙi wani ba shi ba akwai rashin hankalin da ya wuce wannan ina shaida babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma bawan sa ne tsira da aminci Allah ya tabbata ga annabi farin jaka da aikake daga Allah duk duniya Allah bai wani dan adam da mace ta tsuguna ta yi naƙuda ta haife shi irin annan Muhammadu ba babu shi ka Ahmad lam yunsha lam yansha wala huwa yunsha in ji mai ishiriniya ka Ahmada kamar irin annan Muhammadu ba a taɓa yin sa ba ba za a yi shi ba kuma wani dan adam mutum mai daraja da kima da matsayi da isa da kambaba da ɗaukaka da falala a duniya da lahira irin Muhammadu babu babu babu babu ba a taba yi ba kuma za a taba yin sa ba duk wani wanda za a cire hula ya biyo bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahibul haud al mawru mabucin tafki mai alkausara mai ceto mai al'umma mai kaza mai kaza mai kaza masoyin Allah badadin Allah na kusa da Allah sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya Allah muna shaida maka a wannan gari mai albarka na yaku mun yi imani da wannan annabi naka mun yadda da wannan annabi naka muna ƙaunar wannan annabi naka za mu bi shari'ar da ya faɗa za mu bi dokar da ya shimfiɗa za mu aikata sunnarsa kuma za mu yi ibada irin yadda ya ce mu kuma mun yadda za mu shiga aljanna ne bayan ya shiga ya Allah ka tashe mu a ƙarƙashin tutarsa ya Allah ka tashe mu a ƙarƙashin tutarsa ya Allah ka haɗa mu aljanna da na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ɗan uwana musulmi ku yi wa Allah godiya da ya ba ku falala ya ba ku ni'ima daga cikin falala da ni'imar da Allah ya muku bayan abubuwan da na lissafa muku akwai samun wannan masallaci mai albarka a wannan gari namu mai albarka garin yaku shi masallaci jama'a alheri ne masallaci albarka ne masallaci haske ne masallaci security ne masallaci samun zaman lafiya ne masallaci rage shaye-shaye ne masallaci rage ta'addanci ne a masallaci ba abin da ba a samu na alkhairi yanzu wani ta nan kaga wannan ginin ta dalilinsa zai samu gidan aljanna a nan ai kwarai da gaske wani a nan ne zuwansa sallah karatunsa ibadarsa zikirinsa ambatan allansa wannan gini wannan gini da kuka gani wallahi sababi ne na samun da yawa daga cikinmu da gidan aljanna ba abin da za mu cewa Allah sai dai mu gode masa godiya ta musamman ga alhaji da ya taimaka mai wannan kofar gida da ya bamu wannan masallaci filin wannan masallaci fil azal Allah ya masa albarka Allah ya ƙara masa arziki Allah ya ƙara masa lafiya Allah yanda ya ba da wannan guri Allah ka ba shi fili iya ganinka a gidan aljanna Allah ya yawaita mana irinsu masu arziki da wadata ba irinsa irinsa a garin nan ba su kadai bane ba shi kadai bane ku yi koyi da abin da wannan bawan Allah ya na alheri ya cika ɗan garin nan kuma ya nuna yana kishin garinsa kuma ya nuna yana taimakon garin shi yau wannan masallaci ya zama na Allah na kowa ne a garin yako duk mutumin da ya zo kai ba shi ko kaɗai ba duk wanda zai wuce wannan hanyar Allah ya san ɗan adam da yake binta ba inda ba a zuwa ana bin wannan hanya duk wanda ya tsaya ya sallah ya tsaya akan masallacinsa ya ibada da haka muna maka murna dangane da abin alheri da kai Allah saka maka da alheri ya kai har kabari ya ji kan iyaye godiya ta musamman ga wata baiwar Allah wanda ga sunanta a rubuce daga cikin kasashen Laraba wannan take ta gina wannan masallaci duk taran da ka gani gaba daya fenti fanka komai ita ta kawo shi amma a cikin ku akwai wanda sun fita kuɗi wallahi ku da nake muku hudu ban nan a cikin ku akwai wanda sun dama ta ta ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka da suka zo su kuma suke taimakawa su gina waɗannan masallatai duka muna musu addu'a Allah gina musu a gidan aljanna ita wannan huduba gaba ɗaya tana magana ne akan girman mulkin Allah da sarautarsa yanzu in ba mulkin Allah da sarautarsa ba ya za a yi a ce wani ya zo daga wata duniya nesa bai taɓa zuwa nan ba bai taɓa ganin nan ba ya zo ya zuba kuɗinsa miliyoyi ya gina wannan wuri bai taba zuwa ba hoto kawai aka nuna to ku mutane ya ku an gina musu kuma sallaci to kalubale ku kalubale gare ku za ku raya shi ko rufe shi za ku yi ku raya shi ku yi sallah ku gode wa Allah ko dan kishi ma ku zo ku yi sallah a wurin a samu lada gari yayi albarka duk wanda ya zo wucewa garin nan ya ga masallaci ya san akwai addini malamai da Allah ya baku ilimi ku zo ku ba da gudunmawa ku karantar da mutane al'ummar musulmi na wannan gari na yaku a karantar da maza a karantar da yara manya a karantar da mata a yi da'awa masallaci ba ana gina shi ne kurin wai an gina shi haka kawai a zo a yi sallah a tafi ba a'a ana ɗaurin aure a masallaci ana sulhu a masallaci ana tafsiri a masallaci ana karatun fiqhu da hadisi a masallaci ana hadda qur'ani a masallaci ana taimakon marayu a masallaci ana biyan bashi a masallaci ana mitin na unguwa ya za a taimaki gari a masallaci da haka kun samu wurin ibada ni dai daga Kano na zo amma da na gan shi kamar in ɗauke masallacin nan in yi gaba da shi wallahi a hoto nake ta ganinsa amma wallahi ina muku murna wurin ibada dai daidai gwargwado dai ba alfahari ba dai an samu me ya saura kalubale ga shugabannin da za su rike gurin kaɗa da liman ladan mai shara mai budewa mai kiran sallah mai kaza ko kuma aiki yana kanku za ku rike shi da amana za ku kula da shi masallata za ku zo ku yi sallah ku zo ku yi sallah masallacin ku ne alheri ya samu akwai abin da ya fi daɗi a ce mutum ya zo bakin hanya ya parkin din mashin ɗinsa a yi sallar juma'a minti talatin ya tafi ba abin da ya wuce wannan ni'ima kuma kun samu karuwa kun samu ci gaba yau za a ce a yaku masallatan juma'an mu sun kai guda kaza kaga wannan alheri ne wannan masallaci an yi shi ne don haɗin kai wannan masallaci an yi shi ne don zaman lafiya wannan masallaci an yi shi ne don taimakon gajiyayyu taimakon marayu taimakon mabukata da'awa karantarwa isar da saƙon Allah tarbiyya ta musulunci rage yawan barna a gari wa'azi da jawo samari kusa a hana su shaye-shaye a hana su kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye a haɗa su da Allah matattara ce ta neman gidan aljanna don Ubangijin da ya halicci wannan guri muna roƙon Allah shi ɗin Allah ya tsare mana wannan guri sannan ba mu ikon raya shi rayawa ta ƙwarai magabata na ƙwarai sun kasance suna jin tsoron Allah suna kula suna bibiyan ayoyin Allah tabaraka ta'ala suna kwaɗaitarwa akan yawaita tunani akan jin tsoron Allah daga cikin jin tsoron Allah shine akwai gina masallaci da raya masallaci da ibada a cikin masallaci malamai suka ce duk wanda tunaninsa ya yi kyau to zai zama mai kyakkyawan fahimta duk wanda ya zama mai kyakkyawan fahimta zai zama mai ilimi duk wanda ya yi ilimi na kwarai mai albarka to kuma insha Allah ta'ala zai samu aiki na kwarai bishir yake cewa da mutane suna yin tunani akan girman Allah lama a sauhu wallahi da ba saba masa ba yau jama'a ku duba yanda shaye-shaye ya yawaita a cikin al'ummar nan sata a cikin musulmi sata wai yau an fi jin tsoron sata a cikin waɗanda ba musulmi ba saboda su in an kama ɓarawo ba sa masa da wasa amma yau sata ta tare a gidajen musulmi da unguwannin musulmi idan ka je masallaci a sace maka takalminka a ɗauke maka wayarka a ɗauke maka abin hawanka a bi ka gidanka in kai ga lalababar ɗinka a ƙofar gida a ɗauke a tsallaka maka gidanka a saci abincinka duk masu yin wannan abin fa yara ne matasa 'ya'yanmu ne kar ka ɗauka wani baƙo ne zai zo daga wata nisan gari nesa wallahi sai na gidanka ko makocinka kun san me yasa saboda rashin amfani da masallatanmu yadda ya kamata mu jawo samari kusa da mu mu yi musu karatu yaron da ka buɗe mai darasi a masallaci ina zai je sata yaron da kake masa hudubar juma'a lafiyayya rayayya kana tsoratar da shi Allah kullum ya zai je ya sane ya zai je masallaci ya saci takalmi yau da za ku je duk gidajen kurkukun mu a buɗe muku mafi rinjaye yaran mu ne samari matasa su ne barayi barawon takalmi barawon agwagwa barawon akuya barawon damin dawa barawon kaza me yasa yau samari mu suka ya lalace rashin tsoron Allah da haka wannan huduba tana magana ne akan aji tsoron Allah kuma mun buɗe wannan huduba mun buɗe wannan masallaci ne a yau da wannan huduba ta jin tsoron Allah dan a sani cewa wannan guri yana kira ne akan jin tsoron Allah a shirye muke duk wanda yake ya fanɗare mu bashi aya mu bashi hadisi mu karantar da shi ilimi dan ya ji tsoron Allah ya ku mutanen yako muna kiran ku min ala hadal mimbar akan wannan mimbari ku ji tsoron Allah da ku da matasanku da 'ya'yanku da ƙannanku mu haɗu mu bi Allah Allah ya sanya mana albarka a garinmu mu kashe duk wani abu na barna kiɗa rawa waƙa garaya mandula kukuma tsafe-tsafe wasa da maciji da tsafi rufa ido duk wannan ba aikin musulmin kwarai ba ne abinda aka san musulmi raya masallaci wa'azi dawa birni lungu da ƙauye a shiga a rinka karantarwa kamar yadda daga nan masallacin motoci za su rinka tashi suna shiga ƙauyuka ana da'awa ana karantar da mutane a ɗora su akan hanyar Allah kuma duk abin da muka samu na taimako da tallafi na taimakawa gajiyayye za mu taimaka masa a wurin nan za mu ciyar da marayu za mu ciyar a watan azumi za mu yi iya abin da Allah ya ba mu dama iya ɗan abin da muka samu za mu raya wurin dan da'awar ba wai jan aya da hadisi shine kawai da'awa ba taimakon mutane ma da'awa ne tallafa mutane ma da'awa ne dakar samari kayan ku ne ku na fi mai da hankali a kai a yau ku tsaya ku ji tsoron Allah ku mai da Allah a cikin zukatanku ku rinka tunani akan halittun ubangiji tabaraka wa ta'ala malamai suna cewa idan mutum ya san girman Allah to zai sa zuciyarsa ta rinka tuna Allah kullum yana tare da shi zai sa zuciyar ta so Allah ku duba kissar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam shi da sayyidina Abubakar lokacin da suka shiga cikin kogo kafirai suka biyo su a lokacin malam ana neman annabi ne kashe shi za a yi da sun damƙe shi sai dai wani labari ba wannan ba a duk duniya daga shi sai Abubakar sai Allah da ya halicce su suka gudu suka shiga cikin kogo na dutse suka ɓuya kafiran nan suka shiga cikin kogon ka duba ikon Allah ashe su sun shiga ƙarƙashi da shi da abubakar numfashi ma satan numfashi suke yi don in sun yi numfashi da ƙarfi za su je su su kuma suna saman kogon suna ta dube dube abubakar ya ɗaga kafar kansa sai ya hango kafar wani kafiri ta toshe wani rami da ya daga tafin kafarsa da zai gano annabi Muhammad da Abubakar a ciki yace ya rasulullah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah law anna ahadahum rafa'a qadamahu la absarana da ɗayan su cikin kafiran nan da yana ɗage diddigen sa a ramin da ya take wallahi sai ya gamu wanda Allah ya ce da Abubakar kai ma baluka bisnaillahu salisuhuma me ya kai ka me damuwar ka ga mutum biyun da Allah ne na ukun su ai ba za su iya daga kafar ba rabu da su mu fa mu bi ne Allah ne na ukun mu إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا yayin da yake cewa sahibinsa waye sahibin abubakar shine sahibin malam kaji ina masu zagin abubakar ina masu tsinewa abubakar ina masu la'anta abubakar ga qur'ani yau ya kira abubakar yace sahibin annabi abokin annabi akwai wata falala da ta wuce wannan akwai wata aya ko na hadisi ko na bayani da kake nema akan falalar sahabbai irin abubakar da Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya ce abubakar sahibin annabi kuma Allah ya tabbatar cewa yana tare da abubakar da manzon Allah to sai wani ya zo zage shi ya bata wa kansa lokaci tantuni mu mun tafi mun yi nisa mu kan mun yarda da Qur'ani mun yarda da abin da Allah ya ce wai kun san me ya kubutar da su jin tsoron Allah da yadda da Allah Allah ya hana duk wani azzalimi ya zalunce su sakon shine in ka ji tsoron Allah billahi azim duk zaluncin mai zalunci Allah bai zai bashi nasara akan ka ba abinda ake so kawai ka ji tsoron Allah daka ya koyan uwana mumini mai tsoron Allah mai takawa shine mai jin Allah a cikin sha'aninsa gaba daya a fitanka kana tare da Allah zamanka na gida kana tare da Allah da haka wajibi ne mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah ya mana hisabi hasibu anfusakum ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ya zo muku hisabi kowa ya je gida ya auna aikinsa ka san me kake yi in kana bin Allah kana ibada ta kwarai ka sani in kana makara sallah baka fita ka sani in ba a sallar jam'i da kai ka sani in kana wasa da jam'i kana himma wajen neman kuɗi ka sani a cikinka a cikinku akwai wanda baya sakaci wajen nemansa amma wallahi azimu zai iya yi ne bai sallar jam'i ba mutum yana ji ana kiran sallah zai je kama harkarsa ko ta gona ko ta nema ko ta sana'a ko shagonsa na kasuwa bai zai sallar jam'i ba haka zai bari yana tako da sallah yana harhaɗa su a goce a gegice a gurguje wai kuma zai ce yana son Allah a'a Allah yana kallon kowa inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana madakata yana ganin kowa matar aure da take gida take saba Allah take karya dokar Allah take karya dokar aure ƴan mata da suke waje suke shakiyanci suke shaidanci mazinata da suke zinace zinace ƴan luwaɗi masu neman maza Allah yana sane da ku wani abun bagin ciki yau da naga ake ta yadawa yau a garin Kano ana yada wani hoto muna nan muna ta bincike akai mu tabbatar da gaskiyar wannan lamari wai musulmi dan Kano yaro matashi ya auri dan uwansa namiji namiji ya auri namiji a ce wannan mijin wane ne suka ɗauki hoto suka sa kaya da kot irin na arna a fili wani ya ɗaga bakinsa yana sumbantar ɗan uwansa namiji ana ihu ana tafi a gari irin na Kano in wannan labari ya tabbata Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shugaban Hizba na Kano Allah ya taimake ka Allah ya danka maka shugabanci ya dora maka nauyi a bibici wannan zance a tabbatar a kamo yaran nan a ladabtar da su a gane iyayensu a gane unguwanninsu a gane inda suke matukar wannan labari ya tabbata ba a taɓa yin abin kunya na lalace tarbiyya a jihar Kano irin wannan abun ba Allah sa ba haka bane hukuma hukuma gwamnati ke kike da doka da oda lallai a ɗau mataki na daƙile faruwar wannan shakkiyanci da shekanci da shashanci da sakarci da aka fara mana a wannan gari mai albarka ba abinda za a fara da shi kenan namiji a aure namiji a ɗauka a yana a duniya kuma har da rubuta sunan yaron da unguwarsu kuma wai Allah da ikonsa Allah da ikonsa a yanzu nan fa muke kukan ba ruwan sama ruwa ya ɗauke in ban da jiya da aka yi mana ruwa a jiya fa mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Allah ya ƙara masa lafiya ya fito yake magana cewa musulmi duk juma'a duk yana ba da umarni duk wani masallaci na juma'a a Kano a yi addu'a ta roƙon ruwa kuma ran asabar a fita a ji a yi roƙon ruwa ya mai martaba Allah ƙara maka lafiya ga mummunan aikin da yake hana ruwan sama wannan shaidanci wallahi ba zai bari mu samu ruwa ba namiji ya bi namiji yaro matashi ɗan shekara sha bakwai sha takwas ina iyayensa ina tarbiya ina shari'a ina islam ina qur'ani kuma in tambaye ku wai wanda suka yi wannan abu me riba su kun san me wannan cin mutuncin musulunci ne da addini keta dokar Allah ne da rashin mutunci kawai da kuma jin cewa mun yi ba isa a mana komai ba na rantse muku da Allah da sun san za a hukunta su da akwai wata hukuma da ta damu da addini take bin addini za ta bi kajin addini da za ta hukunta wannan yara da yaran nan ba za su yi ba amma muna fatan lalle hukuma ta buga musu darasi nan gaba wani yaro kar ya sake tunanin zai wannan abun a wannan jiya ta mai albarka a waje dai wani ya je yayi ba dan mun goyi baya ba amma dai mu kare garin mu mu kare al'ummar mu kuma wallahi idan ba a daina neman maza ba in ba a daina luwaɗi ba in ba a daina zinace zinace ba in ba daina shaye shayen giya ba in ba daina sace sace ba in ba daina ta'addanci ba in ba daina wannan kazantar ba ko Allah ya saukar da ruwan zai cire mai albarka ne sai ya taɓarna ya ta rusa gidaje ya ta ƙona amfani ya ta ambaliyar ruwa ya cinye shinkafa idan aka saba masa su wajibi ne mu ji tsoron Allah samari huduban nan an yi ta don ku kun ga an yi ne don tsoron Allah to kun ga yadda tarbiyya take lalacewa ko guji ku guji sabawa Allah ku guji fushin Allah duk da ubangiji ya damƙe ka ba mai kubutar da kai sai dai a ganka a ce Allah sarki Allah kiyaye a kiyaye shugabanni jagorori ku sa ido a kan matasa a kula musu da addini a kula musu da tarbiyya a kula da zuwansu wajen addini a tsare musu mutuncinsu su zauna lafiya ta hanyar bin Allah amma in ba yi haka ba to wallahi muna cikin tashin hankali da damuwa damanan nan ta yi nisa da sauka amma har yanzu amfani yana na a tsumbure inda ta yi ƙarfin tuntunin sun fara girbin gero yanzu aka wallahi amma mu muna nan a dankare kuma in ba a ci sa'a ba ba za ta daɗe ba sai duwan ya ɗauke gaba ɗaya an shiga yunwa an shiga talauci a lokacin da buhun masara yake naira dubu arba'in yau a ƙasar nan kuma muna kukan bamu da ruwan sama kuma Allah ya jarraba mu ƴaƴanmu namiji na auren namiji a lokacin da shinkafa ta gagari mutum yanzu wani ɗan wake ce mun ya sai kwanan shinkafa ɗaya naira dubu biyu kwano ɗaya dubu biyu wadda shekaran jiya jiyan nan ba a daɗe ba muna sayan kwanan shinkafa ɗari uku da hamsin ɗari hudu yau kwanan shinkafa dubu biyu yau ina talaka zai rayu ina talaka zai ci kuma shinkafan nan ita ce majoritin abincinmu dawa da aka rena ta yau dawa ta gagari mutane dawa da dawaki ke cinta amma yau mutane neman ta suke yi kudin taki ya gagare ka ka shuka masarar sai ka bi ta da taki baka da kudin takin in baka sa takin ba ba za ta kai labari ba baka da kudin takin damana kuma ta zo tana gargada ga saban Allah kuma an runguma an manta da Allah ana yi wa Allah gadali ana cin fuska ana rashin mutunci ba dole mu gamu da fari ba ba dole mu gamu da matsi ba ba dole dawar mu ta bushe ba ba dole masarar mu ta bushe ba ga kwari bana da Allah ya jarabu mutane an yi shuka a ruwan farko ruwa na biyu shuka ta yi tartar ka san me Allah ya ka jaraba sai ka tsuntsaye kunya kunya suke bi wallahi kunya kunya sai ka je ka noma gonar ka hantsi barkate ka je ka ga ga shukar ta fito sai dai ka ganta ɗaya ɗaya ɗaya ka sa noma kai asarar kuɗin noma babu sai masarar ta fito sai dawar ta fito tsuntsu ya zo ya bi gindinta ya cake ta ya cinye sauran masarar sauran dawa ta mutu yanzu abin da ke faruwa kenan kuma ba nan jihar kaɗai ba jiya wani ya gaya mun a jihar yobe ya ce su dai a ɓangaren su sun yi shuka yanzu ta hudu kenan suke shuka su shuka kwari da ɗaya a wannan su cinye fara ta cinye fari su cinye tsuntsaye su cinye su daɗa maimaitawa ga fari da rashin ruwa duka mai ja wannan saban Allah daka yan uwana ko ba wai dan an ja maka aya ko hadisi ba ka kiyaye mutuncinka da addininka don ka zauna lafiya kuma ka kubutar da al'ummarka da dukkan bala'i ya yan uwa musulmi muna murnan bude wannan masallaci a wannan rana muna kuma godiya ga yan uwa da suka baro ƙauyukan su da yan gari gaba daya da sarakunan mu da jami'an tsaron mu da yan agajin mu da manya-manyan attajiran mu da yan siyasan mu da malaman addini da shugabanni da suka zo duka kowa ina a ran bakin hukumar masallaci ina godiya wa kowa Allah ya kai shi gidansa lafiya Allah kuma ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya ba ku lada Allah ubangiji ya sa alheri ya sauka a wannan gari na yako ya Allah dalilin wannan masallaci ka sa albarka ne a wannan gari na yako mahukunta na wannan gari da hakimi da dagaci da mai unguwa da shi kansa mai martaba sarkin Kano wanda karkashin sa wannan masallaci yake gaba daya ya ubangiji Allah ka sakanka musu alkhairi Allah kuma ka sa malamai su tsaya su rike wannan masallaci da amana a rinka karantar da mutane a rinka yin sallah akan lokaci a kira sallah a tada sallah kuma a yada addini a yada da'awa Allah ya sa wannan masallaci ya zama dalilin samun zaman lafiya a wannan gari Allah ya sa wannan masallaci ya zama dalilin alheri a wannan gari Allah ya sa wannan masallaci ya zama dalilin shiriyar mutane da yawa Allah ya sa wannan masallaci ya zama albarka ne a gare mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إن شاء الله تعالى duk satin duniya za a rinka tada sallah a wannan masallaci na juma'a karfe ɗaya daidai liman zai rinka hawa mumbari sha biyu da rabi da aka karfe ɗaya dot wanda yake so ya samu sallah karfe ɗaya daidai da ikon Allah za a rinka yin sallah in kun ga an canja lokaci to la'alla lokacin azhar din ne ya canja amma dai karfe ɗayan nan ita ce za mu rinka tada sallah bi idan Allah ta'ala wannan shine zai sa in mutum bai samu a nan ba to kaga sai ya je na karfe ɗaya da rabi in bai samu a can ba sai je na karfe biyu in bai samu ba sai je na biyu da rabi mu dai ɗaya daidai za mu fara yin sallah anan dan ita juma'a daman lokacin ta bata da bambanci da sallah azhar hudu ba ne kawai yake bambanta ta daka yau mun jinkirta ne saboda baki saboda kuma yau za a buɗe masallacin amma daga sati mai zuwa da ikon Allah za a rinka tada sallar nan karfe ɗaya da ikon Allah da yardar Allah tabaraka ta'ala sannan masallacin nan Allah ya masa arziki da limamai insha Allah ta'ala da ba za su gaza mutum biyar ba limamin juma'a da haka za a rinka jin su akai akai akai daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan za a ci gaba da karatuka da wazuka da za a rinka zuwa ana yi daga birni ko daga nan insha Allah ko daga local government ko daga jiha za a yi ta zuwa ana wa'azuka dan a ci gaba da karantar da mutane mu dai mun zo ne mu taya ku murna ko mu yi muku addu'a Allah ya sa albarka masarautar wannan gari na Yako ina taya ta murna samun karuwar masallaci jami'an tsaro na wannan gari ina muku murna an samu karuwar wannan masallaci sannan malaman addini masu karantawa ina muku murna an samu karuwar wannan masallaci wannan ainihin gari matasan garin nan gaba daya ina muku murna na samun karuwar wannan masallaci na juma'a ko muna addu'a ta musamman Allah ya sa albarka ga wannan masallaci sunan masallacin masjidul ansar masjidu al ansar al ansar sune mutanen da suka taimaki manzon Allah daga makka zuwa madina wacce ta gina shi kuma ita ce ga ta nan rubuta Zainab Allah ya mata rahama ko na makamancin wannan za mu ci gaba da yi mata addu'a kuma za mu bar sunan a rubuce don a ci gaba da yi mata addu'a so muna fatan Allah ba mu ikon cika sunan masallacin shine taimakon mutane da agaza mutane wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila salatikum yarhamukumullah